برحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha ɗaya ga watan Rabiul Akhir hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma uku ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu za'atul iman waɗansu alamu masu nuni ga raunin imani waɗansu alamu da suke nuni ga cewa imanin bawa ya yi rauni inda ya tattauna akan al'aradu ababe da ke bijiro wa mutum daga nan al'asbabu in sun bijiro sai su zama sababi na raunin imani sannan sai al'ilaju magunguna mana ya za mutum ya warware ko ya kubuta ko ya waraka daga raunin imani wannan shine darasinmu na goma sha takwas sannan muna cikin babban take da yake tattaunawa akan salisan ilaju zafil iman abu na uku maganin raunin imani za mu tashi akan magani na uku a shafi na arba'in da bakwai ya ce magani na uku lokacin da mutum ya fahimci ko ya kamu da cuta ta raunin imani shine talabul ilmi shar'i neman ilimi na shari'a neman ilimin shari'a wanda ko da malam mai afadari abdurrahman al-afadari Allah madaukin sarki ya mashi rahama mutumin kasan Algeria ne da rasuwar shi yanzu shekara sama da ɗari tara. yana cikin waɗanda rayuwarsu ya kamata matasa su kwaikwaya wannan littafin na akadari da ya rubuta yana da shekara ashirin da wani abu ya rubuta shi ko talatin ba kaɗan saboda gaba ɗaya rayuwar shi shekara talatin da uku bai rasu har malamai ke cewa mutuwa da ta ana cewa ta yi gaggawa to ta yi gaggawa kaga a najeriya ne bai wuce digiri ba ko ya fara masar masar irin na najeriya wanda ke shekara bakwai ba a gama ba inda fatimin ɗin kuma da ƙwararru akan yi hashaɗa inda ƙwararru da sun leƙa ce bai yi ba prof ya zan yi ni ban sani za ka yi ba da umar tsali wani matsalobu kenan shekara talatin da wani abu ya rasu kaga littafin shi al'akadari da ya tashi buɗe shi sai dvc ayyuka ne na ibada zai koyar amma sai da ya masa rumfa ya yi masa ɗaki ɗakin shi ne a samu cikakken imani awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi na farko kenan thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ka ahkami salati wa taharati wa siyami abinda ya zama tilas akan mukallafi ya gyara imani sannan ya san ma yuslihu bihi fard ainihi ya nemi ilimin abin da zai gyara farlin shi na tilas kamar hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen tsarki da hukunce-hukuncen azumi wannan farzik ainin ne idan kuma ya shiga hada-hadar kasuwanci da hukunce-hukuncen kasuwanci in zai yi aure hukunce-hukuncen aure da sauransu to neman ilimi na shari'a wajibi ne farilla ce ta aini wani bai ɗauke ma wani sannan abu ne hatimun lazimun don na ɗaya daga cikin manyan manufofin halittar mama wa ma kwalakwatul jinna wal insa illa li ya'budu to wannan magani ne kwarai da gaske ilimin ya zama na shari'a ilimin kuma a koye shi daga wajen malamai rabbaniyuna wani idan ka je koyan sai ya dora ka a wata turba a ƙarshe ka bulla kana cewa shi Allah ne ko kuma ya koya maka ka ce shi Allah ne ko kuma ya kai ka magariyar tukewa komai ma Allah ne ko ya cire maka ruhin ganin manzan Allah da kima yan shi'a na da wannan salon sai a jingina ka da ahlul baiti har ma ka waye gari kai ma ka san ma ka jingina ka da shi ba sufaye ma suna da irin wannan su kuma sai su jingina ka ga abubuwa na a raba ka da manzo Allah a hada ka da waliyai a canza maka gulab a canza maka batiri a canza maka fitin duk ba za ka ankara ba sai da ka tashi kiran gaskiya sai ka ce ma ba lambar ta network ɗinta ma an canza maka to a sai ka nemi malami na Allah rabbani wanda shi ya tashi zai jingina ka da Allah ne dan shi ma a cikin yake jingine zai hada ka da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan shi ma can ne wurin alfaharin shi wannan ilimin na shari'a sai ya fashin baki yace wa huwa al-ilmu alladhi yu'addi tahsiluhu ila khashyatillah shine ilimin da zai kai mutum zuwa ga samun jin tsoron Allah in an ce khashiya shine jin tsoron Allah mai hada da girmamawa akwai lokacin da zaka rika jin tsoron abu amma ba ganin girman shi kake ba kaga ina girmamawa ina jin tsoron wani amma tsoron ba na girmamawa bane ko dai tsoron sharrin shi ko fitinar shi ko abin nan saular shi damkar shi yace kama kala kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madauke wa ziyadatul imani bihi ko azza wajal da kuma samun ƙarin imani tare da shi to irin wannan ilimin shi zaka koya kama kala Allah ta'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sane dai waɗanda suka fi jin tsoron Allah daga bayin shi sune mu'minai a sune malamai malamai sun fi jin tsoron Allah sai da kan ce maka ai koyi wani wallahi mu muna da wani zababbe muna da wani jahili muna da wani daƙiƙi muna da wani ɗan kasuwa bai san muhim ba amma fi kwanin tsoron lawa ba haka bane kai dai yana da wasu ababe ne a ɗabi'ar shi waɗannan ababen su suka ɗora shi akan wancan abin na masu takawa za ga wani shi bai karatu ba kai akwai ma a cikin kafirai ana samu za ga shi ba zai cuce ka ba za ka ji ma akan faɗa ko sayayya kai a shagon shi ba ka da kes ba ka da damuwa kuma kafiri ne ma a cikin musulman kuma ana samu bal mu amma fi yawa a musulman to malamai su ne a gaba ko duk yadda duniya ta lalace su su ɗin ne dai jagorori daga nan sai wanda suke biye da su waɗanda ke biye da su har aje magariyar tukewa to shine ya ƙara fashin baki yace fala yastawi fil iman ba za su daidaita ba a cikin imani alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba gaskiya babu yadda za a yi su daidai a imani wannan kuma sanannen abu ne a ce wannan ya san Allah wannan bai san shi ba yadda wancan ya san shi kuma a ce su daidai kamar yadda za a ce wannan kwararre ne a fagen shi shekara goma shekara ashirin yana gwagwarmaya a fagen ga wani da ya shigo yau sunan kayan aikin ma bai gama sani ba a ce ya fi shi iyawa zai da iya fi shi sa'a wannan kuma sananne ne ko sa'a kuma ta nan duniya amma a harkar ilimin akwai sa'a ne ce kaga wani mutum ya zo daga baya amma ya fi manzon Allah sa'a a ɗari ko akwai a ɗari ko akwai in kana bibiyar za ka daga gani ai kaga abubuwa na ta fitowa yanzu ana ta fashin baki su su akwai inda za ka bi ka bi ka bi za ka wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kawai sai dai ya zama sai dai ya rika daga maka hannu unguruna nafata bismin nurikum wal iyad billah to amma kaga ai a hankalce da shari'a ba zai yiwu ba saboda wanda ya yi gaba ya riga ya yi gaba wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar sun riga sun yi gaba والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wannan asbaqiyar tana da falala sosai a cikin alkurani Allah madaukin sarki yana cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah yanzu wanda yake girmama wanda yake yi wa Allah da'a ana al-layli a lokutan dare zai tashi tsakar dare ya salla sajida yana mai sujada yana mai girmama Allah a sujada wa qa'ima kuma yana tsaye yana girmama Allah yana mashi da'a yahdaru al-akhirah yana jin tsoron lahira wa yarju rahmatar rabbi kuma yana tsaunar samun rahamar ubangijin shi yace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu waɗanda suka san Allah za su zama daidai da waɗanda ba su san Allah ba to amma Allah ce innama yatazakkaru ulul albab masu hankali ne za su iya fahimtar wannan hakikar cewa waɗanda suka san Allah har abada wanda ba su san shi ba za su iya sanin shi irin su ba da haka shi ma abin da yake ne wannan ari ta yake ishara fa kaifa yastawi man ya'lamu tafasil ash-shari'ati yaya za su daidaita da wanda ya san filla-filla na shari'a wa ma'anar shahadatai ne da ma'anar kalmomin shahada guda biyu wa muktazayatihima da abinda suka kunsa wa ma ba'dal mauti da abinda ke bayan mutuwa min fitnatil kabari na daga fitinar kabari tambayoyin mala'iku matsewar kabari duhun kabari kadaici wa ahwalil mahshari da tsorace-tsoracen filin alkiyama filin alkiyama ba kowa ba yana nufin ba mutane ba da mutane ma kai ba su da amfani nan ko ko tafiya kake lokaci a titi sai ka ga motoci wasu su wuce ka wasu ka wuce wasu sai ka kada jin natsuwa ba dangin iya ba na baba ma ka samu natsuwa da amma lahira ga duk duniyar ta taru amma kai wurin ka ba su da amfani يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه abin nan wala ya tsalo hamimun hamima masoyi ba zai tambayi ina masoyi yake ba to malam da waɗanda suka san tsorace-tsoracen filin alkiyama wa mawaƙifin alkiyama da wuraren tsayuwa na alkiyama wa na'imil jannati da ni'imar aljanna wa azabin nari da azabar wuta wa hikimatin shari'a fi ahkamil halal wal haram da hikimomin shari'a wajen hukunce hukuncen halal da haram zaka yi cewa wani abun halal ne to me hikimar halal shi wani abun haram ne wai me hikimar haramta shi wanda suka yi nazarin shari'a sune za su yi maka wannan bayani wa tafsili siratin nabi sallallahu alaihi wa sallama da fillar tarihin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa gairi zalika da makamancin haka min alwa'il ilmi na daga nau'uka na ilimi kaifa yastawi hadha fil imani yaya wannan zai daidaita a imani wa man huwa jahilun bid-dini wa ahkamihi da wanda shi ya jahilci addini da hukunce-hukuncen shi wa ma ja'at bihi shari'atu da abinda shari'a ta zo da shi min umuri la gaibi na al'amuran gaibi yaya za a yi su zama daidai ba zai yiwu ba kaga kenan akwai wajabcin kowa da ya koyi ilimi yace hazzuhu min ad-din taqalidu wannan fa rabon shi kawai addini shine bi ta zaizai bi ta zaizai kuma shi wannan ilimin fa'idar shi ba kadan bace hatta wasu su rikita kama za ka samu sauki ko ma ka kubuta gaba daya amma za ga yar matsala kankanuwa tana wai kokarin rikita mutane yar kankanuwar matsala wadda a littafai waɗanda mubtadi'un ke karantawa duk an yi su ko kuma ne zo ya ɗauki wata haram ya gyara kuma sai ka rudu so da kai baka da dalilan da ya tabbatar da cewa haram ce fa ya gyara ko ya ɗauki wata halas ya ɓata kuma ka rudu don ba ka da sinadarai da kayan aikin da suna ya asalin abin halal ne ya ce hazzuhu min addinin takalidu wannan mutumin fa wanda shi rabon shi a addini shine bi ta zaizai ta kalidanci wa bi za'atuhu min al-ilmi mujjatun kayan da ya samu na ilimi jabu ne gurbatattu ne biza'atun mujja kaya marasa kyau pek to shi ilimin da ya samu ba a wajen malamai ƙwararru ya sama ba kawai dai a titi ya koya ila ya zama wanda suke ce mashi suhufi ko waraqi kawai shi takarda ya rika bude yana karantawa yace kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kace shin waɗanda suka sani za su taba zama daidai da waɗanda ba su sani ba innama yatazakkaru ulul albab ma'abuta ilimi ne kawai za su iya ma'abuta hankali ne kawai za su iya gane haka wannan shine magani na uku shi ilimi na shari'a ya fi komi saukin koyo saboda yana tafiya da hankalinka yana tafiya da manufar Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama kisa in dai ilimin ne ko dar ba za ka ji na shakku ba lokacin da kake koyo shedan kuma zai ƙara nisantar ka dan a lokacin kai ka zama na Allah lokacin da mutum ya je wajen koyon ilimi mala'iku su kewaye shi su rubuta sunayensu wa haffat kumu almala'ikatu wa gashiyat kumur rahmatu wa zakarhumullahu fi man inda to yanzu mene ya kamaci musulmi ya tabbatar da cewa a lokutan shi akwai lokacin da zai je koyi shari'a ilimi na addini Qur'ani, hadisi, fiqhu, hadisai na Annabi sallallahu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fiqhu zaka koya ibada, zaka koya mu'amala, zaka koyi ayyuka na na adab da akhlaq duk za ku koya maka to daga nan sai ka gina rayuwarka akan kallahu kala rasuluhu kamar yadda Imam Zahabi yake cewa ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ko da safe ko da yamma ya zama da dai a cikin awoyinka akwai awoyi na zuwa ka koyi ilimi ba laifi za ka iya tafiya mai nisa don ka je ka koyo in kana karanta tarihin magabata wanda zai iya zabarar da kai ka sami irin wannan littafai ka karanta yanzu duk ilimin da ka samu to zai taimake ka kuma wajen fahimtar addini yanzu in ka iya karatun hausa wallah kana da ɗaruruwan littafai da za ka iya karantawa na addini yanzu littafan ɗan kojiyan nan da abdullahi gwandu da mamadu jallu an fassara adadi da yawan gaske da ka iya neman su kawai kai ta karantawa magabata har aro suke yi har haya suke yi mala albani lokacin da yake ta kokarin kware neman kwarewa ilimin hadisi har aran littafi yake har haya to da talauci ba zai bar shi iya sayi ba haka yaje aran ko hayan ihya ulumuddin ihya ulumuddin takarida al-irada da al-iraqi mujalladai hudu ne da ya dauka ya ga akwai gurbatattun hadisan da suke da bukatuwar a wanke su lokacin gazali ya yi ta kanshi na hayaki in ka zo mujalladi na uku akwai inda yake cewa to sai me dan an ce mutum ya zama Allah sai me me ba zai yiwu ba kaga haka suke cewa ba har yanzu haka suke cewa eh to dan an ce annabi haske ne shi aka fara halitta kafin a halicci komai to ba zai yiwu bane ka ce to kai baka da hankali duk abin da zai yiwu ne ya yiwu in kana so za ka iya ba shi misalin da daga nan ba zai ƙara magana da kai ba sai ka ce Allah zai iya yin babanka a matsayin busasshen kashi ko ba zai iya ba ko ba zai yi ba in ya ce maka zai yi ka ce to wancan ma zai yi amma an yi ubanka haka ya ce ba a yi ba ce wancan ma ba a yi ba kai afala ta ke lun to daga nan ya hango ka zai ce shi wancan sai rika ba da misalai na cin mutunci an taɓa baban shi an ci mutunci kuma an taɓa manzan Allah ya ce a yi tafi da ayyar da ka hudu haka da hudu farashi ne da ka siya ne na siyo haka kaga ba zai iya yiwuwa a yi mutane ba kawuna ba jini a jikinsu ba ɓargo kuma sarayu amma da bai hakan ba zai iya yiwuwa ya yi manzan Allah a matsayin haske bai yi ba wanda yana kirin yi mun da ake na kwanan nan ko? wani hadisi na jabir wanda hadisin hatta jigajigan malaman ɗariƙa sun fata-fata da hadisin in ka ɗauki algomari wani malami ne da yau na ga 1413 ya rasu bajjimin malamin ɗariƙa ne amma har littafi ya rubuta akan wannan hadisin kawai ya fata-fata da hadisin a ƙarshe ya ce wannan hadisin na ƙarya ne ba ma a ƙirƙiri hadisin ba sai bayan kusan shekara dubu ɗaya ko ɗari tara da rasuwar annabi kaga in ma na ƙaryan ne ƙarya ta kusa kama za ga wai sai kaji mutum ya rika bakin ba ce wai wai ba sa ƙaunar annabi sun ce ba shi ba haske ba ne in suka tashi su jawo maka hadisai ingantattu Allahumma ja'al fi kalbi nura wa fi tahti nura wa min fawqi nura wa ayyamili wa ayyamini nura wa an khalfi nura wa ja'al li nura sai tuta wannan addu'ar ya koya mana mu ma duk muna yi ko mu ba a karɓa tamu bane tashi aka karɓa kuma haske kala nawa ne akwai haske ma'anawi akwai haske sissi shi sa da aka tambayi Sheikh Sharif Saleh wai annabi haske ne sai ce eh haske ne amma sai kuma haske ma'anawi sai haske ne mana ba da yago bane duk mutane suka fahimci rayuwa suka san Allah kuma wannan gaskiya bada haka take amma ba ita ake nufi ba tauriya kawai saboda shi yana da mutuncin da ba zai iya kafa hujja da hadisan ƙarya ba ba kamar sauran yan takife ba ba kamar sauran yan takife ba za ga wata mukabala da aka yi a Kano ko yadda shi malamin da rika yi ta kaga gane hujjojin da yake ta kawowa hujja ce akan shi eh ai al-imam al-ajluni a cikin khafa ai ya kawo hadisin eh didda shi din ma dai ai kawai ai bai wani dogon bayani ai ya dace hadisin da yana dai da rauni ne kawai ai bai ce da ƙarya bane al-imam suyuti didda sakacin shi sai da ya soki hadisin ya tunkuye shi an ga al-imam suyuti ya ce maka hadisi da ibi ne a to ai kawai ka shiga taitayinka daga ka koyi ilimin shari'ar a wajen waɗanda za ka iya tantance hagu da dama daga nan za ka fahimci cewa ka mori rayuwa amma rayuwa mafi muni shine a ce hatta ubangijinka baka san shi ba yanzu duk damuwar da kake ciki in ka karanta Qur'ani zaka ji dadi zaka samu nutsuwa alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ko ma baka san me ake cewa ba balantana kuma ce ka san me kake faɗi sannan zaka ga kana ganin rayuwa tantarwai waɗannan ababen da ke faruwa to zaka rika ganin su a matsayin abin da kai ce ne kamar kai kwas akan su bal wanda suka fi su ma kila za su faru sannan wata ƙaryar wata shubuhar wani rudin da wani ya fita sai ka gano yadda aka dafa ila ko baka iya tuno littafi ba a ka taɓa jin an faɗa saboda zamanka a wurin koyo na ilimi to magani na hudu shine luzumu hilaqi zikiri lizimtar wuraren zikiri da'irori ko majalisai na zikiri zai yi bayani me ake nufi da hilaqu zikir ila za ce to a zauna wani yana bayarwa ana amsawa ko ana yi gaba daya rasa annabi dari ku da sha uku ko kaza ko a wannan wani abu ne kuma mubtada amma me yake nufi da hilakul zikir wa huwa yu'addi ila ziyadati al-imani halartar wuraren ambatan Allah yana kai mutum zuwa ga samun ƙari na imani da iddati asbabin saboda sabubba masu yawa ko da makaranta kake zuwa yanzu a ce da wani majalisi ila da asuba ko wani wurin karatun zaure ka ware duk asabar da lahadi ka je ka zauna ko baka san tabi ba tun daga gama asuba a fara har bakwai har takwas ila har tara har goma a yi littafai uku hudu goma ashirin kana ji wallahi kai kanka sai ka ji canji sun za ka ji hukuncin Allah za ka ji kalan lahu za ka ji gaskiya za ka ji shubuha da za a yaye maka to akwai sabubba masu yawa da suke nuni ga in kana halartar wuraren ilmantarwa wuraren ambatan Allah to za ka ƙara imani minha ma ya hasulu fiha min zikirillah abin da ke faruwa a wuraren a irin waɗannan wurare na ambatan da Allah zai wa mutanen wurin yanzu kaman zaman nan da muka yi sai Allah zai turo mala'ika sai ko mala'iku dama ya turo su kullum Allah zai ce mala'iku ku shiga duniya ku nemo mana inda ake ambatona nemo inda ake ambatona duk da wanda zai ce to ai wannan zaman ai ba ambatan Allah ake ba zaman me ake yi in ka tambaye shi me yake ce eh kawai ku dan dan wani karatu ne kuke yi iyaka ya kara maka imani to to kai me kake so ai ji a bayar a ansa sai to kai da alamu jikan Michael Jackson ne eh kun saba rausaya tun a ciki to sai ka tafi wurin kai ka san inda zaka je ka samu a cashe din kamar yadda wannan dan dariƙan na Kaduna ko wani Mansur mai wani rawani mai tsini haka eh wani mai barota kaga ce ai ai da gangan muka sa kiɗa a dariƙar kuma mun san ba kyau amma saboda mun ga in an yi suna jin haushi wai mai hankali ne da wannan magana to rayuwar kai za ta kare gaba mutane haushi ba gaba ce dan haushi ba wai kuma suna yin wannan ne don su ba diwani kariya shi wancan diwanin da yake cike da katobara wa mai yuhibbuni wa mai yarani fi jannatil khuldi bila buhtani in annani khalifatu tijani duk wanda ya so shi duk wanda ya gan shi dole sai ya shiga aljanna me dalili shi khalifan tijjani tijjani kuma shine cikamakin waliyai kuma annabi ya nada shi da izinin Allah aka ba shi salatul fatin da aka aji annabi ya boye yake fada ma kowa saboda ya san shi kadai ne zai iya rike masa amana haka suka fada haka suka fada kuma idan kana bibiyar su ina ga in mun dan fara karatun zaure za mu samu wani littafin sa ɗaya musa shi ya dawo dai fada da turayen a Kano sa littafin ne kawai in ka dauki diwanai na shi in yasin akwai inda ya tsine wa ingila ya ce ba zai taɓa zuwa ingila ba da ƙasa ce ta halakakku yanki ne na baɗala gari ne na rashin mutunci a can ya mutu da bai da lafiya ta haka gari kaga ya tuka da wara ko a ciki akwai inda ya buji kirji ya ce shi ba zai mutu ba ta shekarar casa'in haka ya faɗa ƙarara saba'in da biyar ya wuce ita sha biyar ɗin ya kamata su ba mu amsa suna da lafika mai ƙarfi kuma muna ji dan Allah wani ya ba mu amsa ita sha biyar ɗin ko da ke wani ya fito ya ba da amsa ya ta bai mutu ba don kuma bai mutu ba to ya wuce 90 din ya yi ƙarya eh dole dai mu ai sai mun kama mutum ya ce 90 ya mutu a 75 kuma sun ce har yanzu yana nan ya mutu 70 nawa ne 1970 wani abu ko 75 yana cika shi kuma a ingila da ya ce garin badala ne ba zan je london ba garin lalatattu ne suka yi mai magani ya mutu a can wani na nan wai a gidan shi kwanaki can na je kano mun je akwai wani abin nan wani interview muka je muka yi sauka wani masallacin wani babban malamin dariƙa kila wasu nan wajen kofar mata akwai wani katon masallaci da ya kara biyu ya gina masallacin shehu tijjani tamfatse tsan masallaci ne to shi limamin wurin kwanaki ya je gana an yi wani interview da shi za ga an yayyada a facebook to akwai abokina da muka yi masas muridi ne kwarai sai na ce mashi ya mashi magana muna so mu zo mu yi interview shi kuma ya zauna da in ya kafa da kafa a kaulaha tun yana goma sha ya zauna da shi daga baya bayan ya kai wajen talatin ya sake komawa to shi da muka je muna interview sai yake cewa ai akwai wani mutum yana nan a gidan in ya san har yanzu ya tsufa tukutuku an yi an yi ya bar gidan ya ce ba zai tashi ba so da lokacin da shehu ya san bai da lafiya aka fito da shi za a tafi ingila sai ya biyo shi yana kuka sai ce koma zan dawo wai cewar da ya yi zai dawo wai ya shi bai da ya mutu ba wai ai ya ce mashi zai dawo yake ta jira zai dawo ba na bibi kenan mutuwa kenan yi domin sha labarai sosai hikayoyi walaikumus salam ta kada da kasan me ke faruwa yayi karatu su kuma suna neman gaba dan tsiramawa abul jabbar tunda sun yafe mashi yanzu shikenan ba a gama kisin shi ba alkarmawi ko ma nazibi ya fito ya sake ballo ta dama shi ya saba yi ko yayi abinda ma ta suka fi wannan muni a Kano kana da sama da mutum goma sha wanda suka bugi kirji suka ce su Allah ne suna nan a garin gwamnati ta san da su bata kama su ba saboda ba sunna suke yi ba sun bugi kirji sun ce su Allah ne ko ba sa sallah ba kana an samu wanda ya ce akwai wani littafi da in kai abin nan abada latuko haka ya faɗa sunan littafin ba ma sunan littafin kenan ba abada latu ne dalilin kasara take shi kuma ya ce ba mai shi sai yan wani ma yanzu yana nan da shi a waya tana kana shiga google zai ce maka gashi kana zuwa firinta ka tura da kai ya ce ba mai shi wani muna da shi ko magana da ya faɗan haka take na bude na karanta cewa akwai tarbiyya ta kwana arba'in dole sai ka bar sallah da wankan janaba da karatu komi sai ka bari za saka ka a ɗaki shine tarbiyya kaga in ka jure da yunwa da wahala ka kai wannan abun kuma aka tambaye ka me kake gani ka ce shi me kake gani shi ni waye shi ne kana nufin Allah me ka gani Allah wancan waye Allah aka nuna komai ka ce Allah sai a bude ka ka samu ka kai tauhidi na ajin matsakaita na la ilaha illa anta yanzu ko ba kai sallah ba sai ka shiga aljanna daga nan kuma za ka iya ka ci gaba da biyayya ka ci gaba da yi ka ci gaba da sirrantawa har ka kai la'ilaha illa ana to ka kai sidratul muntaha kenan a dakika aljanna sai dai ku baya ko da ka kes din shi sanannen abu ne kawai bita da kullin to amma kuma abin yana ta ƙara zama alkhairi asirin na ta ƙara tonuwa wani matashin ɗarikar tijjaniya ya fito ya ce ya ba su sati biyu ko dai malaman ɗariƙa su fito su tinkari malamin tarayon a yi ta ta tsare ko kuma zai banta to da ya fahimci abin nasu dubbula ne malamin nan turam ya fito tun bara ya ce duk wanda ya shirya ya shirya sun kasa fitowa sai da turo ne ɗin rashin kunya an ce ya fito ya ce ba zai fito ba ko da aka kes din shi sananne ne matsala ce kuma da take a fili da al'amuranta suka fito karara kariyar da suke cewa suna yi don su bai mabashi ta bace wani kariya ce ga waliyan shi kuma kamar ya taba waliyan yana ya sa jawahirul ma'ani sannan ya sanya littafin al'uqudud durriya sharrin da suke ma mu'ahalus sunna in baka sani baka sani shi wannan littafin al'uqudud durriya cewa suka yi littafi ne na ahalus sunna da ke ɗauke da miyagun abubuwa irin yadda jihar ma'anin su ya kunsa kenan wai amma ba ma yadda mu karantar yasa duk malaman mu ba a sashi sai ɗauko ya sa na sai aka ibnu taymiya ne ina kiyon sai ibnu taymiya ne sannan sai suka ce kuma sannan sai ya ɗauko jawahar ma'ani sai ya ɗora kaga an yi namu ko an yi nasu wani abin na da ka karanta larabcin ga larabcin karara za ka gano yadda aka nufa kaga akwai an fasa kwai kenan to wannan abun kusan shine rigimar shi da su shine rigimar shi da su shi yasa suke ta bibiya to bari a samu wata kafa ko wata gaba abin da ya kawo maganar shine kaciyar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama da kaciya su suna kirga wannan a matsayin mu'jiza za mu yi muhadara a nan insha Allah ila zuwa sati mai zuwa in ya tabbata za a fitar da sanarwa mu za mu duba khususiya ne za mu yi muhadara akan khususiya dan an ce khususiya shine abinda annabi abinda annabi yake banta da shi ita ma ana raba ta gida gida to sai suka ce an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama da kaciya dan haka khususiya ce kuma karama ce ko mu'jiza ce shine mallan yake cewa matsala ce da al-Imam Ibn al-Qayyim ya tantance ta tsini ko mun karanta ma matsaloli guda uku da ya kawo a cikin Tuhfatul Mawdud bi hakamil Mawdud kuma da yaje Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad yayi fashin baki filla filla cewa maganar da tafi kowace inganci ba da kaciya ka yi shi ba kakan shi Abdul Muttalib ce mashi kaciya duk hadisan da aka ruwaito da ke cewa an haife shi da kaciya babu kwaya ɗaya da ya tabbata kuma har malaman da suka san me suke a da'irar sun san da wannan ka'idar in dai ba yan baran kada ma ba to shine maganar da yi sai yake cewa to kuma idan ka ci haihuwar shi da kaciya to kenan ai an haifi mutane da yawa da kaciya to ya ta kanta karama yanzu in haka ne sai a ce a to daga karamin annabi yana da kafafuwa guda biyu ai duk abin da kake da shi kowa na da shi ai wata karama a ciki kuma amma ka duba irin karauni da yake da shi annabi yana gani ta gaba kuma yana gani ta baya to kaga wannan karama ce tabbas ba me ita ga kususiya ce kai kususiya ce ba me ita in ya kwanta bacci idan shi ne kawai yake bacci zuciyar shi ba ta bacci kaga wannan kususiyar shi ce kususiyar shi ce amma ka zo ka ce shi haske ne ta ba tabbata ba wannan da haka ba ku sun shi wajen tunda ba tabbata ba sai dai irin wayannan su suka jawo zai suke ta ato ya ci mutuncin shi ya kwatanta shi da kafirai kwana kaɗan sai ga karmawi ya zo ya ce in kaga katon raƙumi to annabi annabi ne duk katon raƙumi sai kuma wai suka ce wai ai wai ai bai ce wa annabi dabba ba saboda bai amfani da kalmar dabba ba yanzu kenan shi wancan wawan matashin da yake so ya kare shi idan na zo na ce maka kai wani akuya ne wai ban yi laifi ba a tunda ban taɓa dabba kawai ba akuya na ce kai akuya ne to an shine akuyar mai tete to dabba ce yayi wai ba laifi ba idan ka ce mutum raƙumi baka ji shi ma nan ba yake cewa annabi hankaka ne al'uqabu al'anqa'u da ya zo ma dan ya rena ba wanda yake gaban su da ya ce huwa al'uqabu shi shago ne sai ya ce ihul sarkin tsuntsaye kaga ya fassara ko sai ce huwal anqa'u sai yake fassarawa dan ya fassara mana anqa'u muna bin shi ba shi da rigima eh ba hausar da zai fassara amma da yace huwal ghuramu sai ce hankaka in ka karanta ina ga alhayawan ne in ka karanta zubin hankaka tabbata yana da wasu ababe na ban sha'awa to amma ba larabe in yana so ya yaba maka yana ce maka hankaka al'ada ake zuwa a kalla shi yasa akwai ababen da al'ada ake kallo yanzu aka zaka shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fitsari a tsaye sai ka zo ce to ka gani ko yanzu ko a zariyan nan ka ga mutum ayya kai jahili ne tubura al'adar larabawa fitsari a tsaye illa ce ba illa bace ba illa bace ai kaga wannan ya bada amsa shekarun jiya ko muhadarar da aka yi ya kamata a je facebook akwai alam fisko fisan alam ne wani muhadar da aka yi a mulawin abbas kwarbai musamman bayanan da wannan malam shaibu salihu tarihi ya tattauna akan ka tantance al'adar mutane kafin ka fassara maganarsu larabawa suna da ababe na al'ada larabawa na da abubuwa kuma har yanzu suna da su balarabe yanzu da yashi za ta dawo daga makaranta budurwa zai rungume ta su gaisa kai mayar ka haka ba zai yiwu ba amma shi a can ba laifi bane ba haka yake in ka je sudan sai ga kawai in ka shiga gidan abokinka duk duk matan baban shi da matar shi da ƴaƴan kannin shi da yayyin shi ƴan mata duk sai kun yi musafaha duk sai kun gaisa shine alamar sun girmama ka sun ji daɗin zuwanka ka yi haka a nan ka gani su can ba ba kamai ba ne ba su walayin ƙudur wudu a ma to kaga yin ba a kan tunan sai a zo a yi ta rigima to kaga kenan waccan matsalar ta aji a koyi ilimi tana da matuƙar muhimmanci ba za a buga ka ba za a yi yawo da tunaninka ba so da ka za mu fitar da za mu tattauna akan kususiya na gaskiya da na ƙarya da kuma yadda ake gano ma ita hususiyar da yadda take tabbatuwa to mutum ya lazimci hilakun zikiri min ha ma ya hasulu fiha min zikirillah wuraren ambaton Allah Allah na ambaton su wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai turo mala'iku su dauki record kuma su kaiwa Allah ya ambaci mutanen a cikin su wa gishiyanur rahama da lullubewar rahama in aka samu majalisi na ambaton Allah majalisi na mudarasar ko munabarar ilimi ko karatun ilimi na addini sai rahama sai ta lullube wurin wa nuzulus sakina da saukar natsuwa da saukar natsuwa za ga an samu natsuwa ilimin ya zama na shari'a kuma ingantacci amma in ka samu waɗanda hauragiya suke wallahi babu nutsuwa babu natsuwa wala wani abun ba zai yiwu a fito irin nan a faɗa ba ne amma kuwa matalar da suke da ita a ɓangaren su na bidoyi inda matasan su na bibiya wallahi da ta sallaro ne waza da tuni sun zanzare daidai sai sun gudu shi wanda kake ga wani wani ne wani kwallo ne to aka fasa bakin shi sai ka ji sai da addu'a wa kufful mala'ikati lizakirin da kewayewar da mala'iku za su yi wa masu ambatan mala'iku za su zo su kewaye wurin suna ɗaukar rahoto suna jin me ake da sauransu ya ce wa zikirun lahi lahun filmala'il a'ala da kuma ambatan da Allah zai musu a taron mala'iku a sama Allah zai ce yau da wane da wane duk sai ambaci sunanmu sun ambace ni sun yi muzakarar ilimi na addini na wa mubahatuhu bihimul malaika da kuma alfaharin da zai yi da malaiku wa maghfiratuhu li dhunubihim da gafarta musu zunuban su da zai yi kama jaa fil ahadith sahiha kamar yadda yazo cikin hadisai ingantattu nabin qawluhu sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai fadin eh manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace la yaq'udu qaumun wadansu jama'a ba za su zauna ba yadkuruna Allah suna ambaton Allah illa affathumul malaikatu face sai mala'iku sun kewaye su wa ghashiyatkumur rahmatu kuma sai rahama ta lullube su wa nazalat alaihimus sakinatu kuma sai natsuwa ta sauka a gare su wa ghashiyat wa zakarhumullahu fi man indahu kuma sai Allah ya ambace su a wurin waɗanda suke wajen shi na mala'iku kenan Allah maɗaukin sarki zai ambace su a wajen abin nan a wajen mala'iku da ke tare da shi a sama ya ce sayi muslim wannan hadisi na wajen aliman muslim a cikin sayi shi wa an sa halibunu alhambaliya daga sahal dan alhambaliya radiyallahu anhu kan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da da mince Allah tabbata gare shi ya ce kala rasul majtama'a qaumun ala dhikri wasu jama'a ba taba taruwa ba a wuri na ambaton Allah fatafarraqu anhu kuma suka ware mana suka tafi kowa ya kama gaban shi bayan sun gama ambaton Allah illa qila lahu face lokacin da za su tashi sai Allah ya ce musu kumu maghfuran lakum ku miƙe kuna waɗanda Allah yayi wa gafara ku miƙe kuna cikin waɗanda Allah yayi wa gafara kun ambaci Allah za ku tashi sai Allah ce ku je din na yafe muku sayyidul jami'i qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yake cewa wa yutlaqu dhikrullahi ana fadar ambatan Allah wa yuradu bihi almuwazabatu ala al'amali bima awjabahu in an ce ambatan Allah ana fadar shi wani lokaci ana nufin lizimta ko dagewa ga yin aiki da abinda Allah ya wajabta Allah ya ce mi sallah in ka lizimce ta zikrullahi ne ya ce kai gaskiya in ka lizimce ta zikrullahi ne auna daba ilai ko kuma Allah ya kwadaitar gayi la ya kwadaitar cewa ya zaburar da mu ya mustahabbantar da mu yawaita yi ka tilawatul qur'ani kamar karatun alqur'ani wa qira'atul hadisi ayyuka ne na ibada da aka dora mana kenan da karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa mudarasatul ilmi da mudarasatul ilmi a dauki wani littafi a zauna a yi muzakarar shi a yi mudarasar shi sai ya cewa wani asa littafin rana ya ce ko lokaci ka za a zauna kai ka wu muraja'ar shi gaba daya an zo a baka minti biyar minti goma ka fahimta da littafin ila shafi goma shafi kaza shafi kaza malama gabata sun samar da ilimi mai tarin yawa a ire-iren waɗannan hanyoyi na samarwa da kansu ilmomi masu tarin yawa to wannan na cikin zikirullahi yace zaka yi fathul bari littafin fatkul bari na ibn hajar mujalladi na 11 shafi 209 abin ma yadullu ala anna mujali anna majalis adh-dhikri tazidul imana yana daga dalilai masu nuni da cewa wuraren da ake ambatan Allah suna ƙara imani in mutum ya zauna a wurin shine ma aka da hule imamu muslim abinda imam muslim ya fitar rahimahullahu fi sahihi an hangwala daga hangwala al-usaidi qal laqiyani abu bakrin faqal yake cewa wata rana sayyidina abi bakrin ya hadu da ni sai ya ce kaifa anta ya hangwala hanzala ya kake ya al'amura kala hanzala ya ce sai na ce mashi kultu na faka hangwala ce ai hanzala ya zama munafiki ni din na zama munafiki ranka ya dade kala sai ce subhanallah ma ta kulu sarki ya tabbata ga Allah wai me kake faɗi ka san me kake cewa kai da kanka ce ka zama munafiki ka ji fa abin da aka faɗa game da munafikai sai wallahi na zama munafiki kala qultu sai na ce mashi nakunu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama muna kasancewa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yuzakkiruna bin nari wal janna yana gargadantar da mu azabar wuta da ni'imar aljanna hatta ka anna ra'aya aini kai ka ce ga su muna ganin su amma fa idza kharajna min inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam amma idan muka fita daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afasna al'azwaja sai mu je mu zakke wa mata mana sai mu je mu zakke wa matanmu kai ka ce ma ba mu ne ɗazu muke ta kukan imani ba wal aulada kawai sai mu je mu shagaltu da yara wadayati sai mu shagaltu da kayan rayuwa ɗazu ga ma ban manzo Allah muna ta kuka muna ta kuka ma an jima sai ka go muna ta kirgawa ana ta rigimar canjin hamsin ni ba za ka tafi da kayan nan ba sai ka cika ba to to akaran ranka ya dade in ba munafunci ba an tsada mun yi kuka saboda tsoron wuta da san aljanna yanzu kuma muna ta rigima shine addai'at din kayan karkatar rayuwa yani al-ma'ash min malin na dukiya aw hirfatin ko sana'a ko sana'a aw sun'a ko wani kere-kere fa nasina kathira mutumin manci abinda annabi ya faɗa mana da yawa قال أبو بكر إسمنا أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا yace wallahi mu ma muna haduwa da irin wannan ai yadda ka faɗan nan ka zama munafiki to ai duk farashin da yake ni ma na zama yadda kake jin nan haka nake ji to shine sai yace fa qalaqtu ana wa Abu Bakr sai ni da Abu Bakar muka tafi hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam har muka shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka je wajen shi kuntu sai na ce mace na faka hanzala ya rasulullah ya rasulullah hanzala ya zama munafiki wallahi hanzala ya munafici faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zaka me ya faru haka kace ka zama munafiki shine kuntu sai na ce ya rasulullah ya manzan Allah na kunu indaka muna kasancewa a wajenka tuzakkiruna bin nari wal janna kana tunatar da mu aljanna da wuta hatta ka anna ra'aya aini hatta kana ra'aya aini kamar wannan da yake har suka kasance kamar ga su a gaban mu muna gani amma fa idza kharajna min indika idan muka fita daga wajenka a fatnan nisa sai mu je mu tare wajen mata matan su fa na aure ma fa wal aulada mu shagalatu da yaya wadda ya ati da kuma tarkacen rayuwa nasina kasira sai mu manta abinda ka tunatar da mu da yawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ta da mincin Allah su tabbata gare shi ya ce mashi wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa ta take a hannun shi illau tadumuna ala ma takununa indi da za ku dawwama akan yadda kuke kasancewa a wurina wa fi zikiri cikin tuna Allah da ambatan shi lasafahatkumul mala'ikatu ala furushikum wa fi durukikum da mala'iku sun rika miƙo maku hannu kuna musafaha koda kuna kan shimfidar ku a kwance wa fi durukikum koda kuna tafiya akan hanya walakin ya hanzala sai dai ya hanzala sa'atun sa'atun abin lokaci lokaci ne wannan din ma da kuke yi ku yi kukan takawa in kun tashi ku je ku shiga neman rayuwa ko ku shagaltu da yaya wannan din ba duk yayi lokaci lokaci ne ai amma a ce kwata kwata ba a tuno Allah ba a wani abu na ambatan shi to a nan rigimar take a nan ne za a samu matsala sai bawa ya zama na bai da bai da kyakkyawar alaka tsakanin shi da da mahaliccin shi kama yadda kuke yin nan sa'atun sa'atun wannan lokacin a ji tsoron Allah har a yi kuka wannan lokacin kuma a yi kaza a yi kaza to alhamdulillah hakan ma talatu marratin ya ce walaki ya rasulullah sa'atun sa'atun sai da ya maimaita musu har su uku sahihu muslim aliman muslim ya fitar da wannan hadisi wa kana sahabatu ridwanullahi alaihim sahabbai sun kasance yardar Allah da tabbata a gare su ya harisuna ala al-julusi lidhikr suna da kwadayin zama domin ambatan Allah wa yusammunahu imana har sukan kira shi imani ma wani mu zauna mu yi muraja'ar wani darasi mu zauna mu yi mudarasar wani littafi mu zauna mu tattauna wata mas'ala kala mu'adun radiyallahu anhu li rajulin mu'ad wata na ya ce ma wani mutum ijlis bina nu'minu sa'atan zo mu dan zauna na wani lokaci mu yi imani mu ƙara imani kenan mudarasar ilimi da zama domin ambatan Allah to wannan abin shi ma ana ce mai imani sai zuwa na zo mu yi imani mana shine zo mu tattauna a karen nan ka je wajen annabi sallallahu ka ji hadisin da ya koyar ka tuna aya kaza me ka fahimta da ita to wannan imani ne an tunatar da juna an ƙara wa juna ilimi isnaduhu sahih isnadin wannan hadisin isnadi ne ingantacce ya ce za ka yi duba arba'u masail fil iman ta hakikin da mala albani ya wannan littafi wannan shi ne halartar wurare na ambatan Allah da hilaku zikir waɗanda za su ƙara wa mutum ƙwarin imani kuma ya su sa ya samu ilimin da zai ba shi damar yi magani na uku da aka ambata wanda shi ne ɗalabul ilimi shari'i neman ilimi na shari'a to sai na biyar wa min al-asbab allati tukawwil imana yana daga sababan da suke kara imani al-istiksaru min al-a'mal as-saliha shine yawaita ayyuka na kwarai mutum ya zama ne yana yawaita ayyukan da'a akwai ayyukan da'a da yawa kowanne ma akwai wanda zai iya shi yasa aka yawaita su kuma kowanne zai iya yin wanda yake ga zai yafi mashi sauki ko yafi mashi kusa ko ko zai fi samun natsuwa musamman cikin abin da ba na tilar ba in na wajibi ne dole ba wa yayi bai da wani zabi amma in ba na wajibi bane shikenan baka da baka da damuwa to sai yake cewa wa mil'ul waqti biha da kuma cika lokaci da su to wato lokacinka ga cikin shi da ayyukan addini saboda ayyukan da saboda shi lokaci ya fi komai tsada kuma ya fi komai saurin wucewa kuma in baka ci gajiyar shi ba shi ba ruwan shi zai wuce wani zai je ci gajiyar shi kuma wani ba a siyarwa balanta na ka samu sa'o'in ka siyar to ya ce ka cike lokacinka in kana karanta wallafe wallafin magabata za ga yadda suka suke kawo yadda ake kawo tarihin magabata da suka ci gajiyar lokaci yadda suka ci gajiyar lokaci kuma in kana karanta gudunmuwar da suka baya wa addini da nasarar da suka samu za ka to in shekarun ba yawa in shekarun ba yawa da muke faɗar malam mai akadari shekara talatin da wani abu banda akadari yana da wasu littafai da ya wallafa banda akadari shekarun za ka ba yawa amma an yi abubuwa masu tarin yawa to ya ce wa hada min azami asbabi da ilaj wannan yana daga mafi girman sabubban magance raunin imani ayyuka na kwarai da kokarin kiyaye lokaci wa huwa amrun azim al'amari ne mai girma wa asaruhu fi taqwiyati al-iman zahira zahirun kabir kuma tasirin shi wajen karfafa imani abu ne mai girma kuma a bayyane wa qaddara as-siddiq fi zalika matsalan azima abubakar ne siddiq ya buga mana wani misali mai girma lokacin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su mana wani abu da sai na abubakar yi a rana daya ya nuna mana lalle ana so mu ci gajiyar lokaci wata na nabi ce man asbaha minkum al-yawma sa'ima ya al-umma waye waye gari a cikin ku yana da azumi yana azumi da asuba yake wannan tambayar kala abubakar ina ana sai na abubakar ce eh ina azumin nafila bai san annabi zai wannan tambayar ba kar a ce shiryu waye bai ma taba hararo za irin wannan tambayar ba ya ce rasulullah ina azumi kala annabi ce fa man tabi'a minkum al-yawma janaza ko kuma kila ba da sallar asuba ba tun daga shi an ce an je janaza sai yace waye a cikin ku ya raka ya raka janaza yau kala abubakar ana sai na abubakar ce ni ne na je janaza yau kala fa man at'ama minkum al-yawma miskina a cikin ku yau waye ciyar da miskini waye ba da mudun abinci taliya indomi kila ko ko ko makaroni ko masara ma wa ya ciyar da wani miskini kala abubakar ana suna bakar ce ni ne kala fa man adamin kuma yawma marida a cikin koyo waje ya samu damar gaida mara lafiya kala abubakar na ana annabi ce ni ne abu hudu kenan yayi kuma duk za su yi fa duka wayannan abubuwan dubu uku za ka yi tunda masara dai na alhamdulillah sai da ka bashi tiya ɗaya ka haɗa mai da dubu ɗaya zai ta godiya kuma insha Allah za ta gyaru to kaga akwai akwai abin nan to mai annabi ya komen akai kala fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah da rabin Allah su tabbata a gare shi yace majta ma'ana fimri'in illa dakhala aljanna waɗannan abadan ba za su taba haduwa a wani mutum ba face sai ya shiga aljanna yanzu wannan ka'idar kofar na nan a buɗe yanzu mu yanzu fa sai dai ka ce wane ne a rayuwar shi ya taba hada wayannan ko amma kowa ya taba hada ba tunda dai ko banza dai ana da suwa da azumi wanda ba sa na nafila kuma akan je gaida marasa lafiya da azumi kaga da azumi in ka so ba za ka iya akalla a ramar za ka iya so goma wata rana ɗaya ka haɗa ƙuɗin nan wata rana ma ka sake haɗa su sai da kada tiya goman ka na shinkafa za ka yi haka da dubu biyu na eh sai mutuwar ko a ita ma ana yi har makota kai kabin social media da kaga ina lillahi ka fitar leta kawai sai ka ce to an yi a nan wajen ba ya garin ku ba ya makota sai ka ruga ka fi je janala sai ga mutum ya shiga aljanna rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi wa fi hadhihi al-qissa ففي هذه القصة وأن القصة فهذه القصة وأن القصة تدل على أن الصديق رضي الله عنه كان نوني قتشوى للي سيدنا أبي بكر الله شرددش كان حريصا على اغتنام الفرص yana da kwaɗayin cin riban lokaci wa tanwi'il ibadat da nau'anta ayyukan ibada haka ake so ko ina ka da rika tabawa ko da zaka shahara a wani wuri kar a barka a baya walan ma waka su'alu minan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan tambaya ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam faji'an kwatsam dalla zalika ala anna ayyama abi bakr wannan sai ya nuni cewa kwanaki na abubakar radiyallahu anhu kanat habila bi ta'at suna cike da ayyukan da'a waqad balaga salafu rahimahumullahu fi ziyadihim min al-a'mal as-salihah wannan kuma ya nuna cewa magabata na gari sun kai makura wajen ƙara yawaita ayyukan da'a ayyuka na gari wa mil'il waqti biha da kuma cike lokacin su da wannan abu mablagan azima kaiwa makura mai girma a cikin su ba akwai wanda zaka ga in tafiya zai littafi zai rike har daga baya bayan nan ko da wanda suka raya karni na bakwai zaka iya samun littafin الدرر الكامنة في العيان المئة الثامنة نبونا هجر daga mutum zai tafiya sai ga ya ɗauki raƙuma uku hudu ya loda masa littafai kowane raƙumi littafai ɗari ɗari saboda kada ya je ba kunta ba littafan da zai rika karantawa balanta na ka gayyace shi wani abu a gari ibn asakir haka yake yi in ka gayyace shi da naga ce ɗaura aure ne waye dan karka ya ƙi zuwa ka ji zafi da littafin shi yana yana karantawa an ce zai shiga bayi ma yan shirye ba ce ci gaba ga inda na tsaya ci gaba to da sai je lahira ta tambaye shi minti minti kuma wa kana sawaba kazan ku wani mintin ka faɗa inda ka bata shi yayi da kunya kuma dai akwai kirari da bugawa kai wuka ma to shi zaka ga wayannan magabatin in kana karanta sirar su sai ka ga abubuwan sai dai godiya sun yi sun ci riba rayuwarsu yanzu ko da irin su ibnu hajar da shekarun su ba za su 60 70 wanda suke nisan kenan amma za ga 40 da wani abu ne ibnu taymiya 40 da wani abu kamar arba'in da wani abu ko eh, wannan eh, alimamun nawawi littafai sama da ɗari uku har da masu mujallali kusan talatin ka rasa ma da aka rubuta ko da ya ce sai da ya kwanta shekara goma bai kwanta aka faɗa shi bacci ba shekara goma ana ta aiki wallafi wallafi yana ɗanyi ya ce akan littafai yake yi ko ma duk za mu iya ba zai yi yanzu a ce dangwata zai zo nan uku da rabi dangwata zai zo nan uku da rabi za a hura usur mara kara ko kuma da uku da rabi dangwata zai zo nan kuma da wanda suke musafaha akwai dala dubu za a yi bacci? to kuma gobe buwa zai dawo wallahi za a kwana goma duk sai an zo sai an zo suna bacci a likitoci muna ga su suka bata muku wai ka samu awa takwas da daddare din naga sun fara ragewa sai sun gano wancan hadisin da ya ganta bakila in ka kwanta awa takwas ba kanana bane da daddare ka kwanta tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar sai biyar ka farka ka shekara goma a ka lissafa awa takwas so ɗari uku da sittin sannan ka raba da ashirin da hudu kwana nawa ka bata a shekara in ka lissafa in kana bacin awa takwas kullum to in ka shekara talatin gaba ɗaya shekara goma a bacci ka karar da ita kai kuwa dan Allah ko a masu neman duniya baka shirya ba a neman lahira ma baka shirya ba a shekara talatin ka shekara goma kana bacci ka shekara sittin ka shekara ashirin a bacci duk da akwai wani yaro da malamin shi ya kira shi ya ce wai me yasa ka faɗa a jarabawa ce to ai aka rama kalla abin na calculation ne in ba ka sauyi zan maka lissafi ya ce to lissafa ya ce shekara kwana nawa ne ya ce shekara kwana ɗari uku da sittin ne a tam kwana nawa muke karatu ya ce kwana biyar a sati sati goma sha uku yace to a shekara kwana nawa kenan kai karatu in ka cire sai ka so mai yawa ba karatu ake ba yace a satin a kullun awa 24 karatun awa nawa muke awa 8 to kaga a cikin kwanakin da ake karatu kamar ka ce kwana 100 a tam kwana 100 tam to ai ba duka kwana 100 ake zama aji ana karatu ba uku ake rabawa ayi karatun tunda awa 8 ake yi sauran awon awon sha shidan kuma ana gida ita to malam kaga a cikin kwana 100 kwata kwata kwana 30 aka koyi da ni a da to a awa a wannan a wannan kwana 100 ma muna break kullun akwai break na awa daya kaga a cikin awa 8 din za a rage sannan akwai hutun midterm ana cire sati daya sannan akwai wasa da kuke samu dan fita a karshe da ya kau malamin nan lissafi yace to akar makalla gaba daya a shekarar kwana ɗaya ya rage kuma ni tsakani ga Allah ban dai ina na je ni ban yi ga hannun jaraba ba to da kuma ka da ni kun cuce ni to ka ga da samun bazan shi zaka yi wa kanka sai da gaskiya mutum da ya duba kwarai bari mu karkara wannan hafila bi ta anna ayyama bi bakrin kanat hafila bi ta'ati wa qad balaga salafu na'am wa misalu zalika ibaratun kanat tuqalu an jama'atin min as-salaf irin wannan magana ita ake faɗe a wajen da yawa daga cikin magabata na gari daga cikin su akwai Hammad ibn Salama kala fihi al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi Abdurrahman ibn al-Mahdi yake cewa law qila li Hammad ibn Salama da za a ce wa Hammad dan Salama annaka tamutu gadan sai mashi akramaka Allah gobe da an gama asuba zaka mutu mu aka faɗa mana haka ƙur'ani da aka kaɗe a gyara buta don da ruwa na sake alwala don ta cin mana akan mutsafi amma shi da za ka ce mashi akar makalla gobe za ka mutu ma ƙadara ayyazi da fil amali shai'a ba zai iya ƙara komai akan ibadar da ya saba yi ba dama dai in aka ce za a mutu gobe za a kwana sallah ko to shi tun kafin a faɗa dama kwana sallah yake kwana sallah yake saboda tsabar abin nan sayarwa alamin nobala wannan magana za ta same ta cikin sayarwa alamin nobala ina ga sai mu tsaya nan wancan littafin da aka muka yi magana da na ce ibn taymiya ba ibn taymiya ne wallafa ba amma an rubuta littafin ne fi manaqibi ibn taymiya al-harrani wancan al'uqudud durriya fi zikri ba'd manaqibi shaykh al-islam ibn taymiya sunan littafin kenan kamar wanda malamai sun dabi'anci haka al-imam al-baihaqi ya rubuta littafi mujalladai uku manaqibu ash-shafi'i sunan littafin kenan sun dabi'anci haka sudaka littafin yayi shi ne a wancan bagire al-qutub durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiyyah al-harrani wanda ya wallafa littafin shine muhammad ibn ahmad ibn abdul hadi shi ma rayuwar shi da ban sha'awa sun zan iya tuna kaman an haife shi hijira na da shekara 705 ya rasu hijira na da shekara 744 shekara 39 a rayuwa amma yana da littafai a ƙasa da ya wallafa talatin da tara komai da komai na rayuwar Allah ya kira shi amma ya yi wa addini aiki da iya abin da zai iya ku shine littafin da shi mallon tarawih ya sa da kuma jawahirul ma'ani wancan sun ce muna koyewa akwai mugun abu na ɗan izala suka ɓoye ba sa so a sani a littafin to yasa yana karantawa su kuma nasu duniya ta yadda akwai abin da aka ɓoye a jawahirul ma'ani kuma ya ɗauko yasa yana karantawa tunda an ce su karantar sun yi suna ta ɓoye-ɓoye suna ta kwane-kwane suna ta lauye-lauye Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم Why if I register?